الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيا هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما فارا واني جد الغودية الله سبحانه وتعالى wanda cikin rahamar shi da sautin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 19 ko sha tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya daidai da ishirin da tara ga watan uku miladiya shekara dubu daya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wanda kai ce ana fara mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da masallacin musamman da abu wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na ƙarshe a wannan shekara a cikin wannan masallaci sai kuma shekara mai kewayewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya turu muna cikin masu rai da lahiya. Taken karatun namu shi ne karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lahiya ga musulmi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna su munafikai idan suka haɗu da sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su ce su yi imani wa idza khalau ila shayatinihim amma idan suka koma wurin uwayen gidansu wanda su ne shugabannin su akan tahurci su ne shugabannin su akan taba ma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi sai su ce inna ma'akum ai tabbas mu tare da ku muke inna ma nahnu mustahdiuna ai kadai muna yaudarar wanda suka ce muna yaudarar wanda suka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda jiya mun yi bayani dangance da abin da ya shafi shedanu shedanu akwai na mutum akwai kuma na aljanni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins wal jin Allah yake kamar haka ne muka sa ma kowane annabi makiya daga cikin shedanu na mutane da kuma na aljanni ba'dhum ila ba'd sashen yana ni yana taimaka ma sashi dangane da ni wannan abin da suke na saban Allah wanda shi ne manufar su yi su ɓatar da mutane sai Allah ya ce Allahu ya sahaji uje ai Allah zai mayar musu da wannan abin da suke kallon yaudara ne wa ya mudduhum kuma zai ƙara musu fi tsuguyanihim a cikin a cikin ɓatar da suka zaɓa a cikin bauta na koma bayan wani Allah da suke ya mahu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ne zai makamtar da su su koma suna ni su koma samsam ba su fahimtar gaskiya wanda kamar yadda kullum muke kira mutane shi ne shi addinin musulunci addini ne wanda yake bukatar saka tsantsan ba wai daga mutum ya ce shi musulmi ba da shi ahalin sunna ne za a ɗaukar yarda ɗari bisa ɗari a bashi a'a ana bin abin ne sannu sannu mataki mataki wanda sai yau da gobe ne zai nuna waye shi sai kuma mutumin da aka taso da shi cikin sahiya kamar yadda na sha yi mala albani Allah subhanahu wa ta'ala ya bi kanshi da rahama yake cewa ahalin sunna ku gane ba wai mu sunna ɗariƙa ba ko mu sunna shi'a ko mu sunna kiristanci ko mu sunna wani bid'a can daban in yace ya tuba ya gano sunna yanzu ya zama ahlu sunna sai ku ba shi mun bari ya rika wa'azi yace wannan samsan ba daidai bane ba kuma babu shakka wannan fatani ba daidai bane dan mutum yana cikin wani matashi can da ban sai yanzu yace muku ya zo ya gane gaskiya ko ai yanzu ba wani abu da ya iya sai wancan bid'a ta shi muna fahimta kenan yanzu in yace ya zama ahlus sunna yanzu karatun nashi ma yana buƙatar yayi watsi da wancan karatu ya koma ya ɗauki tsarin karatu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi wanda su ahlus sunna hatta karatu da kuke sallo wallahi ba karatu ne da ni su ba karatun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya dame yasa za ka ga magabata sun sha bamban da mu yanzu in ba na manta ba abdullahi bin umar ko kuma ibn abbas ɗayansu ya ɗauki wurin shekara biyar a sannan ya haddace suratul baqara biyar ya haddace suratul baqara mu kuma yanzu nawa mu kuma yanzu wani yana iya hada ce ta cikin wata ɗaya ko ya amma sai dai matsalin da zina kwammin saurata ne ibn abbas ba wai hada bace ba a'a su karatun magabata sai sun hada ce muna fahimta kamar yadda abdullahi bin salam yake cewa malumanmu suna karantar da mu alqur'ani irin su usman suka ce suna samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar misali in aka karantar da su aya goma muna fahimta ba za a tsara musu ba sai sun haddace ha sai sun san ma'anai sai sun yi aiki da shi mu yanzu nan sai ka samu mutum cikin shekara biyu ya haɗa harda ko yana ta gida kai ji inda ya wuce ana shi ne alaramma alaramma alaramma amma yanzu da ka tambaye shi wai ayan nan da ka jawo ne take cewa wani bayani ne take bai sani ba kaga ai wannan ya koma masalul ladina qamilu tawrata thumma lam yahmilu to alwudu to kun gani shi yasa wallahi hatta karatu ko mu ba wai karatu bane matsalar ba karatu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga babban malamin musulunci ibn rajab ya rubuta wani littafi mai suna fadli ilmu salaf ala ilmu khalaf bambanci da ke da kai cikin ilimin magabata tun daga sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa bayan Allah wanda suka biyo kan irin abin da sahabban nan suka da kyautatawa da kuma bambanci irin da yan baya muna yan baya akwai sauƙin karatun akwai tarin karatun sai dai ba fahimta karatun kuma babu aiki da karatu babban malami ibrahim nafa'i Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya rahamshe shi yake cewa ba za a taɓa kiran mutum malami ba har sai ya yi karatu kuma sai ya yi aiki da karatun muna fahimta ko ashe kun ga malumai suna da karanci ba ba haka nan ba yanzu duk karatu ne ake zubawa ina aiki da karatun kai kaka zo aiki da karatun wai karatun da aka koya ma bi karatun ne yake yi jibbin sani ba shi yasa tsarin da ake karantar da yara alkur'ani tsari ne wanda yake bukatar gyara tsari ne wanda ba shi bane annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suke akan shi wurin karatun alkur'ani wasu bakara kaga yanzu nuna sai an kwanakai za ka halarce ta amma ibn abbas a ko ibn umar ka kai shi irin ha ka kai shi fahimta ka san waye malamin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai da su karatu ba irin namu ba ba shi yasa ibn mas'ud in ba namun ta ba yake cewa la yakum hamma ahadukum akhir sura kai ya zamana gurin ɗayanku kai ya zamana abin da ɗayanku ya ba gaba shine ya zamana a ce ya je ƙarshen sura muna fahimta kamar manuwarka a ce kai dai ka sabta manuwarka a ce ka haɗa ke manuwarka a ce ka ido wanda misali ba wai manuwarka ba karatun da aka ma ka iya ka haɗa ce ka san abin da ka karanta sannan kuma ka yi aiki da karatu muna fahimta yan uwa to shi yasa abin na buƙatar takatu sai ka ga wani babban ɗan bid'a wai daga ya tura shi ya koma ahalu sunna wai sai a ba shi yaran mutane ko kuma a ba shi munbari na ahalu sunna wanda haulina wa'azi wanda wannan sam sam sam ba daidai bane ba an ta samu baraka sosai cikin wannan dan shi asali a ta karatun nashi kamar yadda nake yana buƙatar shi ma a sabuntar da karatun nashi Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu sai ce qalu inna ma'akum sai su ce ni muna tare da ku kamar yadda mun yawancin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fassara irin su ibnu abbas shine sai suke ai inna ala misli ma antum alaihi ai mu ma muna saman kan abin da ku sahabbai kuke kan shi na imani da na imani da Allah amma in suka koma wurin munafikai su ce suna saman kan abin da suke kan shi na bata na saba ma Allah to me yasa kuke tare da wa'ancan sai su ce inna ma nahnu mustahzi'una kawai muna yi musu injini ne muna yaudara su ne ai muna wasa da su ne ba mu fito muka nuna musu asali abin da ke da kuma cikin ranmu ba muna muna yaudara annabin ne ma da sahabbai to saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya san gaibi wannan kadai yana nuna mana annabi bai san gaibi ba dan da annabi ya san gaibi sai ya za a yi wannan mutanen su musu yan tsayin zarafi shi a amma kun ga da Allah yana suna musu asiri yana mayar musu da martani sai Allah ya ce Allahu yastahzi ai Allah zai mayar musu da makirce su zai mayar musu da injilin su zai mayar musu da ni da yaudarar da suke yi ma sahaba annabi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce hadda ma kai fi tuguyani na daga cikin kahu ce ma Allah da suka zaba ya amahuna sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi yace zai makamtar da su daga gaskiya baki daya wanda malam ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi yake cewa qala ibn jarir akhbara ta'ala annahu fa'ilun bihi fa'ilun bihi dalika yawm al-qiyamati fi qawlihi ta'ala يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يرونا نقدس من نوركم فوق ستتعني قيل ابدعوا وراءكم فالتمسوا نورا رانا الإلامة فوق المنافقين mata da mazansu za su rinka cewa wanda suka yi imani ai ku tsaya mana ku tsaya da hasken ku ɗan uwa idan ba ku mince ba tafsirin na farko farko da muka yi bayanin abubuwan da suka za su haru a kiyama mun bayani akwai sara'i ko wanda mun yi bayanin wannan zuhur da zai waruwa ko to muka ce kowa zai tafiya akan zuhur shi ne to akan wannan zuhur ne sai su rinka ce ma masu imani sai su ce a'a ku tsaya mun mu kai tare da hasken ku ha ai su a duniya suna cewa alam na kun ba akum ai tare da ku miki ha alhali wai su ne wanda suka ce suna yaudara yanzu an zo alkiyama ne wai shi ne za su nuna cewa zuwa da gaske wanda hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'ummar ki za su tashi ranar tashin alkiyama duk gaba ba Allah suna da ni suna da hasbun muhajjirina ko ina asarul wudu da inda muke a wannan za mu tashi muna da haske to su muna hikima in suka ga babu wannan sai su ce ma masu imani ku tsaya muna mu sai tare da hasken ku ai duniya ma tare da ku muke sai Allah ya ce musu ne ilan zu'u wara'akum ai ku juya bayan ku fantar su nura ga hasken kan kun baro shi a wai an ce ku juya baya kun san me suka dauka baya a hadisin sallallahu a sai suka ɗauka wai su yi haka suna jirawa sai Allah ya buga wani shamaki tsakanin su ai abin da ake yi bayan su komo duniya zai yi ba su komo duniya shi yasa Allah yake gangadin mu gyara kafin mutuwa ta zo muna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an fi umi ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani Allah yake ku ciyar daga cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku kahin mutuwa ta zakke ma ɗayanku ya ce rabbi laula akhartani ya ubangiji na a jinkin samun ɗan lokaci kaɗan ba a saddaƙa wa a kullum salihina ai Allah zan yi sadaka zan komo daga cikin daga cikin mutanen kirki sai Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ai shi Allah bai yi bai jinkirta marai idan lokacinta ya yi wani zai ce ku ai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai mai musu da izinin ku makircin da suka yi Allah zai mai musu da makirci amma ya aka yi gashi rayuwar duniya suna ta shagali suna ta ci gaba ha kaga mutum makin addini ne kaga yana ci gaba kaga mutum shirka yake boka yake bi ɗan tsuntsu yake bi amma yana samun ci gaba a rayuwar shi ha sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yahtabanna allazina kafaru annama nulli lahum khairun ko Allah yake wanda suka kawo ce mun ha kace tunanin wai jinkirin da muke musu ha alkhairi menene menene menene jinkirin da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu yace suna tunanin wai jinkirin da Allah yake musu alkhairi ne a gare su Allah yake a'a inna ma nulli lahum ai muna jinkirta muku ne yaddadu Allah yake dan mu dan mu tsara mu kuma dan ku yi dan ku ƙara saban Allah subhanahu wa ta'ala yaddadu isman dan ku ƙara to lokacin da kuke ƙara saban Allah shi ma Allah yana mu yana ƙara tana da muku bala'i muna fahimta yasa dan kake ga mutum ya saba ma Allah kaga to da in je kamata ya ce wanda ya saba ma Allah ai duniya yana rayuwa cikin wahala a'a ai wannan rayuwar ba komai bace ba muna fahimta shi Allah subhanahu wa ta'ala da rahama shi tana da yawa to kaga Allah yake kaka ga wai a'a Allah yake talala ne muke musu dan su ƙara mu ma mu ƙara mu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa yamuddu ai yana ƙara muku fi tsugyani na'maruna muna fahimta shi yasa kan wani kaga yana injili da addini kaga yana ta ƙara bunƙasa ba bunƙasa ba ne dai Allah ne yake mai duke yanzu ina fir'auna a ina fir'auna yana wuta amma fir'auna wani irin mulki ne bai ba a ƙarshe da mulki ya daɗi ne ya ce ma ana rabbukumul a'la a ونري ما يأتي وقال فرعون ذنوري أفضل موسى ويدعو ربه فرعون يأتي ويأبرك ويكشي ya kashe Musa kuma Musa ya kira ubangijin shi shi ma ya kashe ubangijin da Musa to duk duk iskan su wannan tawaran ka taba ji wanda yake yaki zai da Allah eh ai shi ma Fir'auna ba bai yarda ba yana karyatawa ne ka tuna da mutuwa ta rika mutum yace la ilaha illallah a a a la ilaha a ba haka ba amintu Fir'aun ya ce wai shi ma ya yi imani jami da ubangijin da banu Isra'ila suka yi imani shi Allah ya ce a'a alal an Fir'aun yanzu ne kace za ka yi imani a wai sai da ga mutuwa Allah ya ce ba haka bane ba ai a yau a yau Allah ya ce za mu tsere da gangan jikinka a dan ta yi Allah ya ce ta kuna liman khalfaka aya dan ta zamana aya ga yan baya har da dasa Allah ya ce al-yawma nunjika bi badrika a yau ha kaga da fir'auna nan kasa ta kiyamusa shi Allah ya ce mun yi haka ne dan ya zama aya ga yan baya dan ya zama aya ga yan yasa Allah ya ce ko ma aika ma fir'auna ma aika ma fir'auna manzuwa kamar yadda muka aika muku manzo in yadda in kuka saba ma manzanku kamar yadda fir'auna ya saba manzanku Allah zai kama mu yasa dan uwa a hir a cewa manzo Allah yake kace kana da ra'ayin sabanin wannan wannan ko kadan ba daidai bane ba shi yasa in kana saba Allah ko Allah zai iya mata la za ka yi kai kai sai kai sai kaga kaman ma babu Allah ka gani sabida ni suna kallon kaga subhanallah kaga mutum yayi shekaru sha ishirin talatin bai komi sai saba Allah kuma Allah ya zara mishi ilimi a shi Allah ai yana da haƙuri ne subhanallah yo a ka'aba ne ba aka zo aka ce mu Allah subhanahu wa ta'ala aka ce mu manzon Allah kai har in dai Allah ma gaskiya ne kuma manzon gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne mun kawo shi a ka'aba fa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik Allah haƙin wannan ɗan aikan ko wannan ƙur'ani gaskiya ne daga wurinka to mu mun kafirce fa amsir alaina hijaratan min sama ka muna ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo muna da azaba mai radadi yaya duk iskanta mutum yanzu ya je ka'aba yi wannan to a ka'aba amma Allah haka amma sai Allah ya ce ayya ya ayya ma kana Allah mu'azibahum wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum Allah ce ai Allah ba zai azabtar da su ba matuƙar kai manzon Allah kana da cikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ba zai azabtar da su ba matuƙar akwai masu istighfari a cikin an je ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna fahimta to shi yasa Allah ya raba mu da saban Allah eh kuma wanda muke Allah ya ba mu ikon su ba amma wallahi in dai kai kana saba Allah babu matsala a rayuwarka ko to akwai matsala zai iya yiwa kawai Allah yana ma ta lalali dan ka mutu ya ma Allah ma amma masu imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man yudillahu bihi khairan yusibhu wanda Allah yake son shi da alkhairi sai ya yi sai ya jarrabe shi da bala'i da musiba shi yasa kaga annabawa in kowa shiga bala'i a rayuwa jarrabawa iri kai yanzu ba ka mamaki a ce gidan manzo Allah ana kwanake ba a tsura tukunya ba a ko ba haka nan ba kai da awa a ce ƙarya kake yi in ka isa kai in ma shi ma Allah an ce ƙarya yake yi to shi yasa in dai mutum na saba Allah ko kuka yana ci gaba to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kyauta wallahi da kuma matsala cikin rayuwa amma in dai kana saba Allah in Allah na son ka da kai wani sabo ko sai ka goyi jarabawa a rayuwarka to ana son ne ka komo ka gyara amma kai yau kai gobe kai jiru kai ga ta kaga shi to shi ke nan ma kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaquluna zikr shi zaka Allah har ya kai ya kale ka kawai azaba ne ake jira ta zuwa Allah ya kare to shi yasa Allah ya ce a'a su wannan wanda suke kallo suna saba muna muna musu jinkiri muna ƙara musu lafiya muna ƙara musu dukiya Allah ya ce a'a muna ƙara musu ne don su ƙara saba muna yanzu ka kalla yadda kawuran duniya suke kama masa addanci jibi ko ba haka nan ba amma Allah ya zara musu ido ganin ka Allah bai bai saukar da mala'iku ganin ka Allah bai ce kasar sai kaza kai kaza a amma ba ku da Allah ke kara musu arzikin ba ko bai kara musu yana kara musu hasana alfahari za ku ga wani ya ta da makamai ba abin da zai da su kawai su je su yi ma iska biki su dawo a shi yasa shi yasa ko wallahi ko mu ɗan Nijar tsakanina da Allah ina ba ku tabbas a in wata ƙasa ce muka dogara da ita ko wallahi muna cikin matsala muna fahimta wallahi mu kama Allah mu kai kukan wurin Allah muna fahimta za ka ga mutane da yawa sun ce a'a to ai yanzu zai tsari karata wace ce rata ku kama wanda yake da sojoji sama da ƙasa ku kama wanda yake babu wanda ya san adadin sojoji su san shi shine Allah Allah in ya so zai kawo muku rabo mai na mala'iku ba ku bukatar sai kun tsere wani makami da makamin nasu za ta halba makamin ya komo gare su ai ba abin da ya gagara Allah ko ba haka nan ba nan da aka ce za a kawo mu ƙasa harin rashin mutace ka ce ka wanda kuskure ya kawo harin a ba a da kuka yi sani ba to wallahi yanzu ma mu yi adda wallahi wallahi mu yi adda kuma musamman shugabannin namu ko wallahi sai mun yi tsoron Allah in dai in dai aka ci gaba da wannan tsallatocin da ake a yanzu babu wani dara to wallahi babu inda za mu tafiya ba baki ne ke mana ba kun dai ga yadda da aka shiga matsala aka yi tsaro kwa Allah Allah ya kawo sauki ko to wai shi Allah nan ga dokokin shi wanda ya shin huda a in ka ce baka da ikon bin wannan doka a akwai da kake da ikon bin ta in ka ce baka da ikon hana wannan doka akwai dokar da kake iya hana abi haka nan ne a to wallahi a gyara annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce muna duk wanda ya ga banna daga cikin ya canza da hannu in bai da iko da wa'azi in bai da iko da mata a zuciya to su masu mulki ne suna da damar wannan muna fahimta to in wa mu fassara ayar nan anan in wa kuka ga muna ta roƙon Allah ya zama da kasar mu da lahiya ko kasar tana zamnawa lahiya kuma ana ƙara saba Allah wallahi Allah yana mana tsada lani idan mu ƙara saba mushi kuma ya kama mu amma sai mu tuba sai mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala amma ai ka ji yanzu an ce shugabannin sun ce yanzu tahiyar ta malumai to sun bar ma malumai a ku bar ma malumai yanzu ko ka gane kowa ma ya yarda wallahi tallahi ba wanda ya gagara Allah duk ina masu tsare turancin su ci a ba muna da makamai ba ina masu jin cewa ai su soyawa ne sun isa su yi kaza su isa su yi kaza ka dai yanzu shugabannin sun ce ta malumai shi eh ko ba haka nan bane ba wallahi ba wurin zuwa sai wurin Allah ba maboya ba balaba wallahi sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ku kuma malumai yanzu dama ce kuka samu na ku ce ko gwamnati yanzu dai kin ce tafiya ta zama tamu to ga matsalolin mu muna son ki kawo muna gyara kan muna baki tabbas in aka takaita wannan bannatocin da ake wallahi Allah zai amsa adda amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara sabukan muna da arziki shi mu wadatu da kowa duka wannan turawan da kuke kallo suna ta kewaye da mu ko duka arzikin ne suke ma kafin har ita rashin mana tana da intere in ba ta da intere ta zo a to amma sai ne a ya za a yi su so mu ɗan tseren ne yanzu aƙalla bari in buga wani misali wanda yake yanzu zan ce suna da iko a kan shi mun sha kira kan gwamnati a kawo gyara a sa addini a cikin lakwal a sa addini a cikin tahiyar sojoji ba mun ce babu ba a sa a ƙara muna fahimta yanzu can wurin sai su ce ba su ce mulki ba ni na yi magana ɗaya daga cikin rabka rabkan yace malam abin ya yi ƙarfin mu ne to yanzu na ku ko ba haka nan ba yanzu kuke mulkin ko to ku ce ga abin da za a yi a sa addinin na a ciki ta za a ce ana farmasiyon babu sallah babu azumi a to kaga wannan misali ne wanda yake karami wanda kuma suna da iko kai su tsara sojawa su nuna musu cewa ba fa da ƙarfin mu bane muke tafiya wallahi ba mu da ƙarfi ba mu da dubara da na Allah ne in muna saban Allah ba zai riga ya Allah ya taimake mu in ba na manta ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da bangare biyu yake faɗa abin da ke tasiri abin da ke kawo taimako shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta yake so in kuma duka bangaren kowanne bai da tsoron Allah muna fahimta abin da zai tasiri shine waye yi wani iya ƙarya waye yi wani iya makinci waye yi wani iya zalunci muna fahimta to amma har yanzu da saura kuma ina ba ku tabbas cewa da bani sun yi tasirin addu'a shi yasa suka ce wannan tahiyya ta malumai to dan Allah in dai tahiyya ta malumai ce alhamdulillah ana ganin canji muna sa a ƙara gani akwai abubuwa jiya wanda yanzu dama ce Allah ya ba ku wallahi za ta wuce wallahi za ta wuce da kun yi da mutum ba za ta wuce kuma in kun yi alheri ma mutane sai sun zaje ko ba haka nan ba in kun yi sharri ma sai sun zaje ku shi da arab da kake kallo babu wanda ya ce gamsar da shi sai Allah Allah ma ya ya ce bai iya ba to balle kai to Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ya ce wai Allahu yastahzi bihim ai Allah yana jaujara su kuma muna fahimta to wannan lafazi na al-istihza malumai sun tattauna shi ya dace a ce Allah yana izini wanda suka ce cikin sunaye ko da siffofi sun karkafi kashi uku akwai wanda kai tsaye da siffanta su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamala ce kamar ka ce Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ka ce Allah mai arziki ne suka ce sannan kuma akwai wanda wani lokaci ne suke kamala wani lokaci kuma tawaya ne to wannan suka ce ba kai tsaye ake danganta su da Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kalmar sani ta istihza tana da cikin su da madin Allah subhanahu wataala yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudara Allah Allah subhanahu wataala yana yaudara sai suka ce a'a ai duk in yaudara a mataki na farko muna fahimta ko zalunci a mataki na farko shine yake tawaya yanzu misali a ce ka ci wani ko ka yarda ne ai shine tawaya ko suka ce amman baidawa ba tawaya bane cikar kamala ce a ce wani ya kashe ka da mali karama muna fahimta a kashe ka da mali kai kuma kai kuka ni za a ce wa ai tawaya ne gare ka matsoraci ko ba haka nan ba to amman baida malufa shine kamala muna fahimta to wannan kalmomin ai kun ga Allah bai sai yana yaudara sa a karin wanko ba a'a su ne suke yin shi Allah jamayar musu wanda hatta Allah subhanahu ta'ala mu ma ya ba mu dama yace fa man tada alaikum ko duk wanda ya muku ta'addanci Allah yace fa eh fa man tada alaikum fa atadu min mithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci Allah yace ku maida mai ta'addancin da ya muku amma in haka ya haƙuri Allah ya ce akwai sakamako mai yawa suna fahimta sai Allah ya ce ai suna yaudarar masu imani suna kallon cewa sun sha sai Allah ya ce a'a ai Allahu ya sa haji ai yadda suke kallon izgili suke shi ma Allah yana musu izgili saboda ni da Allah ya so zai iya kashe su baki daya da Allah ya so zai zana sunayensa a cikin alqur'ani har duniya ta tashi ana karantawa ba ba haka nan ba Allah ya ce wa yamudduhum sannan yana musu ƙari yana musu tarara shi tsuguya shi tsuguya ne a cikin kawo ce ma Allah da suke ya amahuna Allah ya ce kuma yana ƙara makamtar da su daga ni daga gaskiya wanda bambanta Allah da tsammanin dafa da na ji tafsirin shi wannan aya ce yake cewa malamai sun ce makahu ya kasko shi uku suka ce akwai eh me ake ce miki akwai subhanallah akwai maka akwai maka makatin ko akwai makafiri akwai ko makami ne yace makamta ta kaskashi uku wanda daman ita makamta asali malamai sun ce abin wanda yake da alaƙa da zuciya musamman na wannan mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ke kamar da Allah ce fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub zuciya ai ba wai idanu bane suke makamta daga inda gaskiya zuciya ce take inda gaskiya muna fahimta uwa to yace akwai makaho wanda yake shi makamu ne amma mai ilimi muna fahimta to kaga wannan ai asali ba makamu bane ba tunda yana da ilimi duk makamtan mutum yanzu zaka ga in ya zo majen shi yana bayani ilimi dole a saurare shi yace to akwai makamu wanda shi kuma ba ya da aiki irin makayin da ke nan ban yawanci sai bara ba a rabu babu sai yawon bara kaga wannan ba daidai bane ba jahili ne kungulmin shi cikakke sai makahu na gaba shine wanda yake gani da idanuwa ha amma kuma ya makamta idan shi ya makamta daga ganin gaskiya da abin da yake gaskiya ne shi bai yarda ne kullum ya yi yarda kan ƙarya ai kuwa musulunci a jini yake wancan makiya addinin namu sun sa addinin musulunci addinin gaskiya ne amma sai da Allah ya makuntar da su ne shi yasa ba su kallon ni ba su kallon wannan gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita wanda kalashin wannan aya akwai bayanai wanda suke masu tsaho to sai dai saboda ina son mu zama na mun ida wannan mun ida wannan aya sai zamana shekara mai cewa idan Allah ya ce muna cikin masu rai da lafiya za mu tashi farkon aya ne na masalhum ka masalin da zai sauka da nara sai Allah ya ce ai ka ga wa'annan mutanen ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ai su ne wanda nashtaraw ad-dalalata bil huda suka yi suka siyar da gaskiya suka sayi mata Allah ya ce kai wa ma rabi hatta jaratu wanda bi kasuwanci bai yi riba ba wa ma kanu tabi sabi da su kasance shi ne riba to ɗan uwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata wannan ma akwai bayani kwarai kamar ya ulaika allazina ishtaraw dalalata to wai sun canja man masu imani ne suna da imani ne suka sayar da shi koko to malumai su yi maganganu a nan ma zan taɓe ka ga maganar malin jafar ya ce sai dai a ɗauki cewa a gulguje ya ce fitara da Allah subhanahu wa ta'ala ya halishi mutum wanda annabi ya ce kullu mauludin yuna da alal fitara duk wani ɗa da uwar shi za ta aike shi duniya za ta aike shi yana musulmi ne sai dai uwayen shi su kiristantar da shi ko su yahudantar da shi ko su majusantar da shi ko su fasu wani addini da wani yace to yanzu in mun kalli wannan Allah subhanahu wataala wannan amma yanzu in an ce dama masu imani ne ga su can ko Allah subhanahu wataala ya kore imani sai ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minina ko ba haka ba kan Allah ya ce ba su da imani to ta ya za a cewa kuma nan ulaika alladhina yashtaru wa dalalata bil huda wanda su ne suka tsayar suka bada gaskiya aka ba su fata yace sai dai a ɗauki a ɗauki misalin wancan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mun rai mun dawo zai iya yiwa duk mu kawo maganganun malumai kan wannan aya sai Allah ya ce kasuwanci bai yi ba ba dan uwa duk mutumin da zai ciyar da addini shi duk mutumin da zai ciyar da mutunci shi a dan ya samu wani abu na duniya to lallai wannan kasuwanci bai yi ba ba kasuwancin da ke gani ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal azullukum ala ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku wanda suka yi imani Allah ya ce in muku tallafi wala muku wani kasuwanci wanda yake shine kasuwanci mai riba wanda zai keratar da ku daga azaba Allah sai Allah ya ce ku imanu billahi ku imani da Allah sannan ku yi jihadi ku taimaki addinin Allah da dukiyoyinku da kuma kawunanku muna fahimta shi yasa can sai Allah ya ce yayi jinkiri da masu imani nabi da Allah ya ce sun sai da rayukan su sun sai da dukiyoyin su shi kuma Allah zai ba su aljanna to Allah subhanahu wata'ala yake roƙo ya samu daga cikin bayin shi wanda suke shiryayyu kenan insha Allah ta'ala zai iya yiwa in Allah ya kai mana shekara mai zuwa muna masu rai da lafiya mu sake dasawa kan wannan ayar kafin mu tashi aya ta gaba saboda bayanan da ke da kunshi saboda lokaci ne yayi shi ya samu kai muka san aika bayani idan za mu saurara wannan abin da muka karanta ne da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tare da cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake roƙo da yayi muna baki daya duk kuskuren da muke tun farkon karatun nan har zuwa nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye muna sannan kuma muna roƙon Allah dilladar da ake badawa muna roƙon Allah ya bamu ba dan halinmu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici muna roƙon Allah ya tsarkake zuciyoyinmu daga riya Allah ka raba mu mu aiki dan wasu su gani su ce mu iya Allah ka raba mu da aiki dan wasu su gani su ce mu masu aiki ne Allah muna roƙon ka azurta mu da ikhlasi cikin ayyukanmu ya Allah duk aikin da zamu in dai ba mu dan kai Allah muna roƙon ka karkatar da mu daga kan wannan aikin ka zaba mana aikin da yake zama alkhairi a gare mu wanda zamu yi dan kai Allah ka zaunar da kasar mu da lafiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya kuma insha Allah ta'ala za mu saurarawa saboda in akwai masu tambaya ko kuma masu mana isharar su sanatar da mu kan wani wuri da muka yi kuskure saboda ni dukkan ɗan adam mai kuskure ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna bayan kuskuren kuma ga shi da mu kananan ɗalibai ne ba malumai bane ba masu koyon karatu ne hanyar kenan dole cikin karatu suka ɗan koyo za a samun kurakurai da yawa ko ba haka nan ba wanda kurakurai za ka samu hatta manyan manyan malumai ba su kuɓuta da shi ba da wahala ka ɗauko wani malami ka ɗauko littayin shi ko karatun shi ka ce baka ga kuskure a tattare da shi ba shi yasa babban malami shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya rubuta wani littafi mai suna rasul mala yace dauke garbi daga mi daga manyan manyan malumai muna fahimta za ka iya samun wani malami ya yi magana maganar nan kuskure sai to haka zarge shi abin da ya bayyana musu na ilimi yanzu wannan zai iya yiwa sai bayan sun mutu bayan shekaru a idan an bayan suka zo su ce nan bayan yayi daidai nan kuma malam yayi yayi kuskure muna fahimta to muna bayanin abin da ya bayyana mana ne gaskiya wallahu ta'ala a'la wa a'la aha babu tambaya ko الصوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اللهم صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك خير كله ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين من رضا الله سبحانه وتعالى يبيا من بقاتكم من الخير باكي الله يربى من كل دنيا للآخرة Allah ya shiga gaba cikin lamarin mu baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk mutanen da ke niyyar mu da makirci yana shiwa Allah ta shirye da shi in kuma ba shi ruwa Allah muna roƙon ka shiga tsakanin mu da shi ba mu da kalli ba mu da dubara Allah muna roƙon ka yi gafara ga iyayen mu da maluman mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka raba su da kunya duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka ta albarka a cikin ayyukanmu ya Allah muna roƙonka ka ta albarka a cikin kasuwancinmu ya Allah muna roƙonka ka ta albarka a cikin rayuwarmu ya Allah muna roƙonka ka ta albarka a cikin karatunmu ya Allah muna roƙonka ka ta albarka a cikin sha'aninmu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka sa mutuwa ta zama hutu a gare mu ya Allah muna roƙonka duk musulmin da ke taimaka ma musulunci da musulmai ya Allah ka taimake shi ya Allah ka samu dukiyar shi albarka ya Allah ka karwaye shi ya Allah ka tsare shi da duk sharri abin da ka halitta ya Allah muna roƙonka duk musulmin da ke ƙoƙarin cuta ma musulunci da musulmai ya Allah ina shiruwa ka shirye da shi ya Allah in bai shiruwa ka yi mana maganin shi ya Allah ka yi mana maganin shi ya Allah ka yi mana maganin shi ya Allah ka yi mana maganin shi akwai bayan Allah da yawa wanda suke cewa suna bukata addu'a Allah ka san su ka san bukatocin da suke da wurinka ya Allah kai ne arzikin da kake iya biya mu kowa bukata ne ya Allah dukkan mun bayinka ne iyan bayinka ne ya Allah mun tsiyata ne wanda ba su da komai sai ka ne mai arziki ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka samu da cikin bayinka wanda suka dace a cikin wannan watan ya Allah duk ta'atar da muka tabta a rayuwar mu Allah muna roƙonka ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana muna addu'a ga bawon Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa rayuwarsa albarka kuma Allah ya ƙara ma arziki albarka da sauran bayan Allah baki ɗaya wanda suke ta ɗawainiya da masallacin baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته